Bismillah.
game da gudan annabi mu daga abin da gwamnati ta tara da za ta ji doka mutum hudu ne mai shi
garu kuma da da soja da ɗan sanda malaman makaranta masu aiki talbijin Allah shi garu ta mallam Allah shi garu ta mallam soja dai yana rami kwance ya kwan sittin ya fito ya ja ciki ya ci mil sittin duko saboda neman yancinmu sun tsara bakin daga mun tsara bakin da ni muna fitsari da kumfa sai mutum kuma ya tare ka ba ya kwace maka riga sai ga ɗan sanda
dan ci abokina ne malaman makaranta kau da ka kira ɗanka sai ya zo ya tsaya kanka yanzu sai ya durƙusa ya ji maganarka su suka koya mai mabudin ilimi
ga gidan nan ko wurin yin aikin nan inda ba shi wallahi kau da mun ga samame in Allah ya yarda kana kwance a kan gado sai ka ga ƙatta kulum su yanka ka yau ba labarai in Allah ya yarda yadda ka ji
sai na lallaba ka hutu mamman jikan ba Alhaji Mamman Jikan Na gode.
Asibitin mutanen ka hutu ko haka rikon gidan da ba da da ya kai shi. Alhaji Mamman Jikan ba.
alhaji mamman jikan bawa ka hutu na huta nan ni da mutane na kare kara karin kai ne masu da kaka yar mu kwasan loti mu nabban filatanci na iya saur dai ita ce sanda yaman dai bashi ne kugal aiki ne Duk ko gwaiwa kenan, hucci doki kenan, kusal kaunama ne, laɓe wuƙa kenan, gafale riga, sai jango an ce sai gobe, nabban mai ne, gyaro galkau kaza, kutiru kare kenan, baidanan an ce kyauta. Kaji filatanci na iya wannan. Kajin yi tuwo kenan. Bare na arziki na alhaji na gobe. Ni inda na gane Allah na son mu, mu ba ma son shi. Ka ganna nan, dan wuta ne ni.
Lahi mai kai mala.
Ni na sai nama mai kyau, karuwa ta dafa mu. Mata haihuwa na kwasan mata tumbi.
Kai a samu ne ba gida ba ne.
kuma karuwa ta ce roban fan uku na ce mata zo amshi mata haihuwa ta ce ban sisi na na ce kin fara ba za ki yi min hauka A yawuri ne wannan ba gida ba ne yawuri ne.
sarkin aro ko mai ita za shi Ranar mu je duka tare mai harokan kunya.
alhaji sallau godiya alhaji sallau Hutu kenan.
alhaji sallau na gode kwarai alkali na gada biyu Ali Idris.
da sarkin hawa na nan garin isa akwai kandan tunga Dan da zo yan mala Haruna. Alhaji Shehu dan gasau mai nama. Alƙali Idris dan wan karfi dan toye matsa mu Shehu na Bello na a ciku na Umaru na a ciku na shine mai taurari gobe ma dan Amadu.
ko najeriya na bai buga na sake bugawa ba zan fasa bara ba mutanen najeriya da yaranku da manyan maza han mata saboda sa ahmadu bello sardaunan sokoto gagarin maza ɗan hanza jikan abubakar mai raba jikan nana uwar daji mutan duniya ku sai mun mota Sa Amadu Bello gamji dan gwale tuga garin mura dan haka mai mataba jikan na na uwar daji.
ina son mota dai alhaji gwadabe ba rai ban mota kyauta ba na ma ya ba mota biyu kenan ran alhamis din da uku na ba bayan mu na na ya yau
au hadi mamma ba da bai mamma ta kisa mamma baba kisa mamma ji kan ce ku
in ba a yi gaskiya ba a yi gaskiya mamman bishi an madamin zazzau naira dubu ya ce ga ta in karba kuma ga riga
da nake so dibi tsayina sai na taka ta kyautan mulki ce Alhaji Muhammadu Bishir dan wan karfi dan toye maza faɗan madanin zazzau. Allah ce za mu zage zage ya sha cikinsa.
ka san abin da nake tsoro Ka shiga batun Allah.
kai tsayi ba ka da riga Wani ya mutum Allah ya ko rabu kai kai.
kiba ba ka da riga Kamar ni nan isa dan daga sai shi mi daga jeren wando.
aha Ka san bana ta yi. Allah ka kara musu tura.
to na ji wai ina so in tambaye ka ko za ka gaya mun Allah sa na sani Alhaji Sala Gambara.
ina za ku in ba bandiri ba duk kiɗa bai farce kalangu Allah shiga batun Allah.
kowanne kiɗa kiɗa ɗaya ɗaya zai yi babban ganga zage zagi ne suka sa Sharawa ba aiki.
goge karuwai ne zanzanni Yan matan na na faɗuwa.
in ka ji galaya wurin nan da maharba Masha Allah sarkin bakacin sai ya samu auren.
dunduwa gidan tsagaggen arni Ba kana ta sai gidan makeri.
ana algaita ko ana dukan kotso ko ko taushi ko banga ko ana dukan jauje in ba ka da gaskiya saki hanyar nan ta sarkin zazzau Alhaji Usman Idrisu jikan sambo. Alhaji Usman Idrisu jikan sambo.
kaga kalangu dan sa yayi mai sai da kalangu Masha Allah.
in yanka wuka kake sai da kalangu An sha Allah mala.
tsohuwa in tai gara tana so a yi kallo sai da kalangu Masha Allah.
in za a yi gangami sai da kalangu Sarki zai sanar da mutane ba.
sale yana gambara sai da kalangu Gambara namijin kiɗa ba an ta ana nika. Yaro ka taɓa jin gwagwa ta yi bare matarka.
kaga kalangu wanda ya gune da shi Ga wata mala.
Allah ya sa sai ɗan da yake so ya sai mai keke ɗan kwai sa haya sai ya ɗau karuwa za su unguwa sai su raba ɗaka sai ta mace mai ya shiga 'yan waige-waige sai ga 'yan sanda Ai shi kashe ta wani ce ya kasta. Wani ka wani ne.
Ha! Ga wani taɗi yaƙi duk ya gama daniniya ya koma ruma kafaɗar ɗan waire A sha ruwa a yaƙi.
Al-
Zo a halaha.
alhaji mai kuɗi mai kuɗin maska A shiga wata mala.
mai dabo yana yanka takardu ba ƙauye ne A shiga wata mala.
ka shirya kalanga ko su ganyaye wai za ka yi kuɗi mai daban ɗan yaro ne A shiga wata mala.
alhaji mai kuɗin makashi abin da yake so in ya yi niyyar su su zai karba Uban Kabiru sai Allah. Uban Kabiru. sai Allah.
matarka in ta daɗe ba ta haihu ba to nihin maska
Uban Kabiru.
mai gidan yana da kuɗi sosai aka yi maka sanmu ba ya son ka to nihin maska dukiyar uban kai gadonta
Da kuɗin maka Uban Kabiru.
mai wa aljanu faɗa kamar 'ya'yan shi Dan malam Halilu jikan malam babba.
alhaji mai kuɗi mai kuɗin maska dan malam halilu ji kan malam babba ka ji kuwa na ko ina hannunki manajan banki kori mai karamin karfi din ko mugun hannu tari mai yawan gizo na gode ma shi ya ba filatani ya mai kai hamsin shiga wata malam
alhaji mai kuɗi mai kuɗin maska banda daban kuɗin dawan dawa zai ma baban kabiru
ce da kai tafi ka yi rumbu ka yi mai ɗan kai ka san haɗi a cikin rumbun ba su ƙarewa
mai kuɗi barka baban kabiru dan malam halilu ji kan malam babba
godiya garba kwama
wakilin tashin mararaba
na gode maka alhaji umaru sarkin marani
zaki da mata mata mai mota ga allah ga hudu
mijin hajiya gwamma mijin hajiya binta ga mijin hajiya kudu na gode mana malam mun yake kada karfe ko kwana ko kwalbati ko wata tsohuwa ko kuma dabbaci Allah shi kiyaye kadda ya taba su gun hutawa alhaji baban gida ya kintsa cin ya yi mafarki mai karya dattijan banza mafarki mai karya yanzu za ku yi magana da shi yanzu ta lalace wannan dukiya alwace ta Alhaji Ibrahim baban gida dariya ba.
shi kuma mai kudin Allah ya sa rabon kura ne shi nan ba kira shi kusa da gada.
kuma Allah ya sa kwabo sai yaranta Amin malam.
Ubangiji kai canjin man tun da dai ba ya son ka amshi kudin shi kam ka miƙawa sale ni in mai kyautar
Amin.
ka tattara dukiya wurin abokin gaban ka tun da dai ba ya son ka kutare ba sa ci makafi ba sa ci bai ba tsofaffi ba ya miƙawa maroka
Allah ya ramin rahama.
arziki da ajiya ne
Ai ka san mabudi biya ke ba mutane da mabudin aljanna da na wuta.
ta alhaji balarabe mutumin kubau na gode ba Alhaji Bala ya ku ko dan shehu baban shehu jikan badan da alhaji sulmanu in na je giwa na garba na gode ba Na garba dan Sulaimanu. Dan Alhaji alhaji Muhammad.
adamu kudingi Alhaji Adamu kudin ki Sulaimanu. An ga an kasa an zaba uban Ibrahim.
alhaji isahu kaman zazzau kenan Dan Alhaji Yahaya da Alhaji Ya'u.
sannan alhaji usmanu na gode digi na gambo Dan Alhaji Adamu baban Adamu.
alhaji sulewada Na shehu jikan shehu gadan Alhaji Ibrahim.
alhaji audu ragamar da misa alƙa daga nesa Alhaji Abu Sarkin Biyu dan Alhaji Abu Sarkin Biyu.
na yi godiya alhaji adda Babu karfe dan Juma da magajin Musa.
Alhaji Salihu sarkin bomo Kada magajin Sala dan Liman Dahiru.
na gode kwarai in na sabka a yakawa da
Makama hari. Kwaso jikan kwaso mai kenan jeji.
alhaji makama hari kwaso jikan kwaso dan alhaji abu wannan alakora ne uban gida na na nan cikin gidan wanda nake wa alhaji muhammadu kabiru dan alhaji sa'idu dan alhaji sa'adu dan alhaji talha jika alhaji abu Sa'id ya kawo alhaji makama da hari na gode kwarai in na je yakawa da na yan lele kai min ɗakin ko Yayi ba mana.
ɗaki fa na sauka a zauranka wallahi za mu yankan maka ƙauna a yayi zau- yayi daki allah shi baka da sana ya dakin baki
sarkin hawa alhaji ahmadu bunu na gode ma ahmadin buni jikan ta masu alhaji ahmadin buni jikan ta masu
baba shi nan sai na zo karba alhaji sarkin hawa ahmadu bunu na gode ma gaba shi nan alhaji ahmadin buni jikan ta masu kamaran nan na to sai wani tsoho ya tarban ba riga sai gwada mai zane hakkusa zai buga a nan kai ya kwabe mai ya ce wai baka nan na sani kauki shi ne dan gangara muhammad sani muhammadu jikan sambo mamman jikan mamman
ta sarkin gangaren muhammad sani
in ana yi a yi in kawo ba a yi a fasa leke ba ya warke ciwo sarkin gangaren muhammad sani muhammad Ha, jikan ha.
sambo
kai da ka san Allah zan gaya maka Allah kai kai da ka san Allah zan gaya ma Allah kai ka riƙe fa da aikin da muke ma kai ne babba ka san babba ba yin wasan yara ka gan mu nan ga mu a zanzaune mu tara ne zaune na goma mu yana can ƙa'in lissafa ka ji su da kunnanka don kar babban mutum ya kyautar yara wannan kiɗan nan da kake ji isu na daba ne a dona bin shi wanda kake ji isa gandiga mutumin bilbil ga galadima ali ga galadima roƙo ibrahim nan ni kauka sani kusurwa hudu ko yaro na goya ya san kula in bai san jikin ba ya san babatu alhaji sada gambara dan mamman ne mutumin bilbil jikan gambo baban gambo mamman ne baban mamman dan mamman ne jikan mamman ne a'a duk garinmu muhammad ne ba ciwa ki babu
Makwarwa da kanka da kanka da dino wa Afirka da raka da daka. Sakin da ya kai muhammad sarkin hawa allah hukuma aljanna Mm, in na zo huntuwa da ni da iyalina abinda ake ci a huntuwan ni ba na sayi binta ta bakori ta miƙa mu binta yar Ibrahim binta jikan Malam Umaru. Binta bakwari mai abin karyawa.
kana sa'a ta jajjefa mun kwai Ji Allah sa'ayar Malam Isa. Sa'a gwaran yan Isa.
ga ya haɗe da ga kuma farfesu In sau bin nan doki. Yalo Hadeja.
ga naman saniya ga na kujera ga tuwon hatsi ga kuma na ɗuwaiwai Ga ba ga wabe ma. Wanne ba wanne ba.
ahmadu kolu godiya na gode kwarai direban mota ne malam mai shanu godiya na gode kwarai alhajiya hawan alhaji
Ta abu sannan in dambinta ubangiji na roƙe ka jalla domin zatinka allah roƙon da nake ma domin ƙur'ani mai izufi siddin dallai da zakka da fidda kai da bauta wa iyaye allah saboda annabi naka domin rahamaka Ubangiji ka miƙa min delu, delu ta da magani, in dai aura,
Da da magani ta na gama ta da tsayi. Ni ba a rage ni, ba a rage ta. Ga ka gajere in ka auro mai tsayi, ga tsakiyar kanka tana hange wannan. To ba ta arziki kai ba ka yi. Yaro kankane in ya auro tsohuwa, to ban rage shi ba. Faduwa murhu kenan.
Ya aure ta.
ya aure ta ne don ta yi mai riga Ga bayan adashi.
yaron banza Bayan adashi ba nan.
Ha. alhaji audu zumbul ya kyauta Dan sun da alhaji audu zumbul ya kyauta alhaji baban gida
Ibrahim jikan Ibrahim. Ibrahim jikan alhaji Ibrahim.
baban gida Dindawa. Alhaji Ibrahim babban gidan Dindawa.
alhaji dan tsoho mai karfe ba na gode fure Allah ya ji kanka alhaji dan tashi alhaji goga
Abubakar Bakar alhaji ibrahim siga ba Alhaji Ibrahim jika. Amma ta bayani.
alhaji umar siga ba Alhaji Ibrahim. Alhaji Ibrahim.
na gode maka alhaji ali mai hula Suna duniya kira kyamu Allah. Albasar tun da kuje da sarki sallah.
ya ba da riga ya koma ya ba da riga ya sake ya ba da riga ya koma ya ƙara riga kai rigunan ban iya kirga su na gode alhaji bature Alhaji Bashir da sarkin Allah.
na alhaji dan mori dan uwan alhaji ya amarya ba na raina ka Allah ya ji kanshi alhaji babba Amma da jikan Alhaji Abubakar.
na godiya alhaji mamma mamman rutun Galaji mai kiɗa, galaji mai kyauta, galaji mai karɓa. Muhammadu Bakar.
sarkin ba in na sauka madaba
Sultanu Zullullahi Abdullahi ba wani zaki mai dagu.
kowa sarki tunda kowa sarki ya tsere sa'a ne Ha! ana yi ko ba a yi maganar kenan
Suna duniya kira ya kiyama Allah ke kiyama wajen Sarkin Alhaji fa.
Dan Ladi.
Audu Koskili ba raina ba.
Alhaji Abdu Koskini na Bilkin Sambu.
Alhaji Samban Tabida na gode kwarai. Alhaji Bakon Tabida ba na raina ka.
Sauri ke.
wannan abu da ke samun ka Allah shi kiyaye Amin.
Rabi duk jifa ne.
Alhaji Baban Tahida. Sauri ke nan mun gode kwarai da gaske.
Alhaji Mamman Bature. Mai mai na gode kwarai.
Mai gida ku jere Muhammadu Magajin Muhammadu Mamman Dan Alhaji Adamu. Mamman Dan Mamman Alhaji Ladi.
magajin mamma. Alhaji Bature mai sai da mai. A nan ku ce ba na raina shi.
Muhammadu Magajin Muhammadu Muhammadu Dan Alhaji Mamman Lawai. Muhammadu Lawai Dan Alhaji Alhaji Adamu.
Bala Magazu ka biya ni ba ka da bashi na.
Dan bawa Magajin Musa.
Alhaji Bala Magazu ka yi min irin yadda nake so.
Dan bawa Magajin Musa.
Na yi godiya Alhaji Daka.
Alhaji Muhammadu Daka, Mamman Nura Zamani in kisini mata kisina. Sai da Gidan yamma gidan lamba mai kalam
wurin gabda girma Alhaji Ibrahim mai suna a ƙarar sarki.
Ibrahim Jikan cikan Abdu godiya na gode kuna.
Haka yake.
Dan labaran ne. Musa cikan Abdu ne. Dan labaran ne. Na gode auta. Ranar bikin ki an bani bahun hafi, an ban keke, an bani riguna kuma na sanya. A ne mutum. Wannan kiɗa da kuke ji na yanzu duk sale yake yi. Ka sani mutum ba iko ba, waƙa ta ta duniya kowa ke yi. Alhaji Shata shi ke haihuwar ta Musa ɗan ƙwairo shi ke yaye ta. Alhaji Salani ummata ta tata.
Alhaji Sani Gambara ɗan mamman sun ci waƙa mai hadari. Hulla za ta ɗinki ka sai mai fito na Alhaji Mamman Shata.
Shugaban kulan Alhaji Isa Zarto.
Magadar Ana gani aka ɗinke ƙasa.
Alhaji Isa Zato magadar maza da mamman ɗan Alhaji Ibrahim. Zubin kenan aljanna duniya garin nan.
Ga duniya ga Allah dai.
Ga gidan mu ga na bature gaba da.
Ba ragawa Allah ya raga ma.
Masha Allah. Ya kai ma.
Kura ta shigo gari akuya ta sani. Ra'in koma wurin mai shan kwaya.
Goma malam.
Isa, don za a bi doka da mai tallar kwaya, da mai shan kwaya ba su da laifi.
Allah shiga mata Allah.
Gwamnati ita ta yi laifin.
Allah shiga mata Allah.
In an kamo mutum yana tallar kwaya, a mance da shi yana wakafi zaune.
Shi ya kamata. Kana ce mai tare a bance da shi.
Ai shekaru ba a yi mai shari'a ba.
Allah shiga mata Allah.
In an kamo wani wannan a haɗa su. Ai shekara biyar ba shari'a ma. A sa 'yan sandan ciki, kar su sa kayan sarki, su ɗebo tsummo kara, kamar na mai shan ƙwayar su ce kai mai teburi ga su laibani abin nan in ya miƙo maka ka danke shi.
Shi ya kamata.
kaga dai wanda ya sha kwaya in yayi magana gidansu ba a kama gida kuma bai zaunu
Sai binci.
ba a yanke mai kumba ba zai aski ba in za a yi biki na kanwar shi ake yi ba za a faɗi ba sai dai ya ga taro a waje yake ruwa na dukan shi yara su rage tuwo ya ci gayan shi mai shan kwaya ba zai yi haraji ba ba zai yi rijista ba ba ya shiga zaɓe mai shan kwaya da mai tallar kwaya gwamnati ku kuka kyale su ni alhaji sale gambara dan mamma na riga na kwaɓa ta ko kun yanka ni dai na yi maganan nan
Faɗin gaskiya ba.
a sa 'yan sandan ciki shi mai saidawa su 'yan sandan ciki su kwaso tsummo kara su bar su ma 'yan sun kama su je su yi aski su sa rigarsu ai mai mota ko mashin ko mai keke ko mai tafiya kan ko mai jaki ga doka kai mai jaki yi hankali